ya yi gara ana yi gado irin na yanzu na zanzare maza ga ya ta ta cika da yanka irin ta banza kan yaro za ya hu gado yarin ya faɗa take kada a tuda kaya aye na ye ayi na na ye ayi na na ye a rauye ba zan ki faɗa ba ko za a yanyana na feɗe mutane. Ba zan ki faɗa ba ɗaya cika uba ya aure tana nan. Da aikin banza, ai saboda zafin kishi don kishiya ba zan iya yankan muje ba. Yankan banza, ai saboda zafin kishi don kishiya ba zan iya yanke muje ba. Ƙaryar banza, ƙaryar kuɗi suke wa wacan a wofe. ba za ki faɗa ba ko za a yanya na na feɗe ke ɗarin ki ba ciwo kin gano mu kin haumita buhunhunan ki sun ci uban su shegen ciki kamar an matse kalangu ba zan ki faɗa ba mai dukiya ta ƙaryar banza buhunhunan ki sun ci uban su gindi kamar burodi a falo a ajiye. Dare ya kama ai saboda zafin titi.
niyya dai ta abu ji far'idi niyya dai ta abu ji far'idi almajiran sarakunan addini da malaman addini almajiran sarakunan addini
Allah ika na gwale mai Allah
Kabila gidan gwamnati. Kabila gidan na gwamnati. Kabila gidan na gwamnati. Kabila gidan na gwamnati. Mai dan hali kamar dan wani. Namiji mai jin daɗin wani ya rage jiki kamar.
amma na karfe waje da alhaji garba baba wo maro Allah dama na gwam na gambo ya biya ne Uban gwamna gambo, uban gwamna gambo wa shi shi kenan. Uban gwamna gambo wa shi shi kenan. Kakan Malam Hamudu, kakan Malam Mamudu, kakan Malam Lawan, kakan Usman kuma dan Usman.
Aina mala mamo da Allah dama baba lawan gobana Wasisi kenan a wasisi aka yi su suna jin daɗin bacci a wasisi. Muna dai godiya Alhaji Abdu mai jin ka. Muna dai godiya Alhaji Abdu mai jin ka a har kullum Alhaji Abdu ni san Abdu. Namiji mai ƙarfin hali kamar ɗan gwari. Mai ba da zuciya.
Baba Musa Obana.
Kyauta!
Amma baba jebere na baba ga dauda. Malam Idino Alada. Alhaji Ado Mungo. Nasara kai ne na
ban halalu a tijda mai zama uban barna munin fulani da umma sha'aninsa da kyau munin fulani da umma umar ita ake kira anwar alhaji mutari da gargadau a nan bariki anwar sarkin mai na dan masa na yanzu alhaji mai kama dutse uban fulani da umma munin fulani da umma baya mai goyon baya uban ciro mandu da muhammad alaji kan liba muhammad Wannan dutsen nan muka samu Alhaji Aminu Dutse. Anan Alhaji mai kana dutsen ne Amina dutsen Muhammad Alhaji. Alhaji mai kana dutse sha'aninsa da kyau Amina mai dace biyar Hassan da Usaini Allah ya taimake ni taimakon addini. Cewa Shehu Madaurin Labo. A nan dutsen nan muka samu Alhaji Audu ɗan magana jin daɗin zama da Alhaji Ali. Da Alhaji Aminu Dutse. Za mu gani Amina jikar Muhammad da Habu.
alkalin dutse Allah ta yama ga mai jan halin da ku waya ke ku.
alƙalin duka malam muhammad muhammad yusuf yana yana bici yana zaman jin daɗi amina jikar muhammad da hagu shi muhammad baban hula na hadiza Baba sarkin dutse kai ne na umma ga mai jan hali uban mu da kin dije.
zo daidai uban hula na hadiza uban ciro wanda muhammad shehu daura yana godiya sarkin duka mai sana abdullahi babban ɗan suleimani
Abadan na sila kai ne na umma sarkin dutse kai uban safe ya ne.
godewa alhaji aminu dutse na alhaji audu dan maganya na alhaji audu alin alhaji audu alin kutai daidai
Kira Aminu dutse yana nan, wane zai gaya wa haje dawo.
za mu gani amina jikar muhammad da habu mu dangana mu je shiwarin inda muka samu sarkin kasuwa adamu an gudduba jikan gudduba baban sha'ar da
Abadan Adamu Allah ta yama, gadan gudu ba uban, safe yana.
sarkin kasuwa adamu baya mai goyon marayu baba baban sha'aibu dan gudduba ne jikan gudduba sha'aninsa da kyau shehu daura yana godiya
Ababa zaru kai ne na ulam ga mai jan halin da ku waya ke ku.
daga nan sai muka je sai muka je an daga nan muka mu tanku na umaru na umar zikan sarki na bagauda ba a gaya ma binni na ulu kalan mai waila
Abakina mene tagwa ina nan ga gatan duzuruwa ta fe an fanni.
gaishe ki amina jikar muhammad da habu tanku na umar zikan sarki dan bagauda ba a gaya ma binni na ulu kalan mai waila
Da na wola da mai wola na nan na ce ta dukai uban ta fe yare.
a nan muka samu sarkin an daga abdu jikan abdu abdu dan habu bakar sha'anin sa kyau abdu na sarkin duka bai kana abdullahi Sarkin da za audu ba gaje.
wanda ke baci ɗari ya baci riga su ne ɗari mutumin kirki mutumin Allah sarkin wanda na yanzu daga nan suka dangana garfan allin inda muka samu nuhu dan abubakar nuhu mai nuhun alheri sarkin sarkin garfan allin nuhu dan abubakar baya mai koya marayu sarkin garfan allin ajiyar sarkin dutse mai kana abdullahi Niyya Amina niyya babban aiki. Mu dangano ciyawa inda muka samu sila baba ba, sila jikan sile, sila ɗan Musa Bature. Sila baba ba sila ƙwalla ga garkan bibiyan ga kuɗi sama sau babban aiki. Sila ɗan Musa Bature. Da shehu daura da kullan ƙashi da yaƙo mai kukuma suna aikowa gaisuwa sila baba ba, sila ɗan Musa Bature. Nan muka samu Muhammad Sani na babban ɗaki. Daga nan muka dangana muka samu Ali Ali Tsakuwa Rau da maza. Ali Ciroma Ciroman fake na yanzu. Ali Uban Muhammad. Ali Uban Muhammad Bello ban man gagara ƙaryen ba sada. Duri tara so wake ya udan Amina. Da kyau. Waka aikin ku sai Amina jikar Muhammad da Habu. Mu je zuwa mahaukaci ya hau kura.
Haba sarkin katanga na ga shashi ya bane na ga kilabo yan waudu.
Kila na malam shehu mai mutum dubu ba ta tsoron aiki. A jiya sarkin dutse mai sana Abdullahi. Sarkin katangar gabari. Katangar dutse.
Baba nan ya mana ga shashi ya ba don ya yana
Sula labari.
ɗan Habubakar Sula baban Habubakar Sula na malam shehu. Sula uban ɗan iyan Kano. Mowa sarkin dutse Alhaji mai Kano.
Sarkin dutse na ya ba ba ta hairan abani na ta ma bai na labari.
Alhaji mai Kano dutse. A tida mai gabas uban Barnawa. An gaishe ki Amina Shehu Daura da Muhammad Kunna suna godiya. Da bada mai roƙo yana aiko da Sarkin gaisuwa.
kwana ya ba ma ta hairan na sarkin gida uban gida na namu.
sarkin fadan da yawa amina jikar muhammad da habu sarkin fada na sarkin gida ki gode wa babban zagi na sarkin dutse
Na sarkin dutsen ba na namu.
a dangano inda muka zo katako muka samu alhaji muhammad dogon sarki mai dogon zamani sarkin katako na yanzu
abadan mana ya ba mata hairan abayin na rabi zanwa ta tamu.
amma gaban mata mata a gidan sarkin dutse mai kana mawa ba ta laifi yar gaida ce ni ka gaida ɗanwan alhaji malam Ya mutu sarki filani rana mudu wa bakan warmin taruwa dija tamu.
uwar fulani hadiza kin zo daidai Allah ya taimake ki ummatewa shehu daura marokin amina da
Haba mana ya ba lena
mu ta.
taho amina inda muka zo garko muka samu sarkin garko Adamu dan Sulaimanu mutumin kirki mutumin Allah
Sarkin garkwana ya ba mata hairan abana ta da sarkin garko.
Adamu dogon sarki mai dogon zamani Adamu dan Sulaimanu sha'aninsa da kyau jin daɗin zama da alu ɗan makama baban jikan makama daidai Sarkin garkwana ya ba mata hairan abana ta alhaji mamma namu.
alhaji muhammad da yawa amina jikar muhammad da habu sarkin garba kika ce alhaji mai kano
Haba ba sarkin katako na na.
alhaji muhammad sarkin katafa kika ce dogon sarki mai dogon zamani a jiya ɗan ɗanburan muhammad sani da gana ƙonar kano ɗan ƙona maharbin ki na sama Haba da na bura muna ga shashi ya ba ma na ya ba na
jikan alu sarki jikan aban sarki jikan usmanin muhammad bello sarki ɗanburan muhammad sani da gana ƙonar kano ɗan ƙona maharbin ki na sama a gode masa da kyau amina jikar muhammad da habu daidai Ladi mata a gidan Alhaji Abba. Ladi mata a gidan Alhaji Abba magana ta koro Kano kenan ya kasai Kano. Ladi goma dawacin wallo a kai guda a kawo goma. Ladi uwan mai riga. Daidai. Ladi mata a gidan Alhaji Abba uwar Amina da mai kunkuma ita ce ta hana shi ladan komai a Kano. Dai lalayar mata kan da lama a sautin daɗin zama da ladin goma dawacin kwallo. Kandayar arziki. Kanda da shirin biki tun mutum bai zo ba. Sha'aninta da kyau. Sai ba kanda lama a sautin na uwar Hadiza uwar labaran. Sha'aninta da kyau amina. Matar da ta nuna miki arziki. A ribin ƙira. Da kyau amina jikar Muhammad da Habu. Bakin gama diyar Abdullahi matan matan da suka shirya biki suka nuna musu arziki. Sha'aninsu da kyau Amina jikar Muhammad da Habu Shehu Daura baya na godiya da Alhaji Muhammad ne. Na ji daɗi shi ne gariba na saba ba Amina jikar Muhammad da Habu. Ki kira Abdulkadir ɗan Alhaji Muhammad Kusur. Kaduna kenan sai DJ. Abdulkadir Abdulkadir Kaduna ɗan Alhaji Muhammad Kusur. Zariya ran Kaduna kowa ya zo gidanka ba ya rantsuwa da abinka. An gaishe ki. mutumin da ya nuna mana kasaita baban angulu abdulkadir ɗan alhaji muhammad kwangila daidai kika zo ga alhaji zakai isa mutumin da ya nuna mana kasaita ya ba mu riguna guda hudu gaba ɗaya ya ba ki kuɗi ban goma mamba a sadarar alhaji zakai isa ɗan alhaji labaran baitul haramain baƙon ɗakin allah alhaji zakari ɗan alhaji isa ɗan alhaji wada
La la
gangar baka na binta da lami.
amanar sarkin kafuri ba alhaza bai tallahi baban dakin Allah wanda ya gidan zuwa maka tun wuri tun iblis bai so mara majifa ba alhaji zakar mun gode gimshiki mijin gini gamzaki mizanin dare idan ka fito gari ya waye da wanda ya baka riga da wanda ya yaga maka riga baka mancewa da shi riga hudu ya bayar ga baki ɗaya gami da turmi neman duniya maganin takaicin duniya madalla ta fi ƙarfin ɗauko sannu bakadiran aisha sannu bakadiran binta matan ɗinka arziki ba matan ɗinka bakadiran lami mata ne guda hudu waɗanda suka gama kansu suke aikin arziki alhababai jallahi baƙon lakin allah baƙon makamar annabi ibrahim alhaji zakari amanar sarkin kakuri Ahmadu dan Umaru. Gamzaki ni zanin dare, habibi masoyi ba duniya ba ko lahira. Sannu magajin da Ladima. Amina tana gaishe ka mai kurkuma tare da Shehu da Bada da Muhammadu Kunne. Neman duniya maganin takaicin duniya, amfanin abin ado a daura. Ha, mu je Amina, da za a yi. Sula mai katifa. Wanda yake son katifa ta ƙwarai ya zo Kaduna, ga katifar da ake kwanciya a kanta yanzu nan mutum Allah ya arzuta shi. Sulaimanu Manfari shi ne sunan Allah gagara canji. Katifar ka ake kwantawa a samu arziki, katifar ka ake kwanciya a samu ɗa. Mamman ɗasa ya zama hamman mutuƙar ƙarya da gaskiya. Mamman sani rana a wangala. Sani wangale, sani wangale. Yawwa, a gaishe ta ya umar kukuma. Shi ne na zamba mijin Usaina, amanar Sulaimanu mun fara shina. Amanar Sula wangala Sula mai katako. Neman duniya maganin takaicin duniya. Sannu Muhammad Sani, mamman Nasara ya sa mamman inuwar jaraba da garma. Muhammad Wangala mai katako. kai ci abdu ta kwanta ma dura barka alhaji abdu amina mai kukuma tana godiya muhammad kunnan gashi na godiya shehu daura na godiya tare da bada ki gode wa mummuni dan garba na buwa na mijin koko na buwa na mijin koko kan kace adam mai gona in garma gidan ta da ta fara Iwo na bakin ruwa mun mini dan garba. Na tabbata. Da bamban ta gabar ba, a gode wa bamban ta gabar. Wanda yake ba da riga ya ba da kuɗi su ne. Madalla kai ce da ƙasar kuwo. Ɗan halar maganin mai roƙo. Ki gode wa zannan lahi ba wa da zaina manzan duniya kowa zo duniya sarki ya rako sarkin mutanen jaka. Sarkin jaka na zuwa. Yau.
Allah bai ba mai lafiya. Ai sarkin jaka na ya Sarkin jaka na zuwa.
To sarkin jaka na ya ba ma. Alhaji Audu makace ne.
Baitul haramaini baban laki Ai Allah.
sarkin dutse na ya ba ma.
Ki gode wa sarkin sabu na yanzu alhala baitul lahi.
Ya ba ma.
Alhaji sarkin Ai sabu.
sarki kai sabo yana nan. Aba sarki sabo Allah da ya ma.
Baitul haramaini baban laki Allah. Alhaji sarkin sabu na yanzu. Na bara da dukansa ana sa ya huta. Sai ki gode wa sarkin kafi. Kafin ma dawaki. Inda muka samu akushi babban kane hutar haushi kowaye kane da kai ya huta. kafin ma dawaki ƙasar Kano ne gabar da Kano. Madalla ta fi ƙarfin ragocin ribar duniya arziki ta dan ana arziki babu ana tsiya amina. Sarkin malamai dan malam Habu Bakar. Ina haka yake tare muka je wanda yake abin arziki ki kirawo shi aikin arziki nomansa. Madalla ta fi ƙarfin ragocin ribar duniya arziki ta dan ana arziki babu ana tsiya. Sarkin malamai an gaishe ki amina mai dace yar hasan da useni kira yakubu na sala dan ya musa sarkin zandan yakubu na sala dan ya musa sarkin zandan ta gaba jin daɗin zama da sarkin zikar muhammadu an gaishe ki amina da mu gani
Sarkin
sale dan ya mu da mijin alhaji ya shehu daura yana godiya alhaji muhammad kunna yana godiya za mu gani amina
Wannan